أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الحاتم ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم بدار العزيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقي على زالت الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قدوم المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاكي ورضي الله تعالى عن دوس الأزواج قرب الأقدام فريد الدهري على الإدلاكي حاتم العتميني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي وعزيزي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والهداية والرشد بجاه رسول الله يا متى شهدري لنا بهذا المهدري والتأدي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت التياس إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله وانشان كرم yau muna zama na ɗari da saba'in da biyu a zama na ɗari da saba'in da ɗaya mun tsaya akan addu'an da jibril ya zo wa manzala sallallahu alaihi wasallama da shi manzala ya tambaye shi menene ladan wanda in ya karanta zai samu manzala sallallahu alaihi wasallama yayi bayani wa manzala sallallahu alaihi wasallama lawita matul mala'ikatu sab'a samawati da za a haɗa mala'ikun sammai guda bakwai ala an yi sifu ma wasa fuhu ko su haɗu su siffanta irin yawan ladan ba za su yi siffantawa ba wa kullu wahidin ya sifu ma la yasifu al akhar kowanne ya dinga siffanta abin da ɗayan baya iya siffanta wannan yana nashi wannan yana nashi ila yau da kiyamati ba zai yi ba wannan shine ya man azharar jamila wastar alqabiha wa lam yuwaqiz bil jarirati wa lam yatiku sitra wa ya azim al afwi wa ya hasan al tajawizi wa ya wasi al magatarati wa ya basi ladaini bil rahma wa ya sami an kullu najawa wa ya muntaha kullu shakawa wa ya karim al safhi wa ya azim al manni wa ya muqil al asrafi wa ya mutadiyan bin ni'ami qabla istiqaqiha ya rabbi wa ya sayyidi wa ya maulaya waga yake ragabaci as'aluka Allah ta shawal katina da la dunya wala bi azabin nari wannan shine nace muku karshen sirrin da shehu mun shehu Ibrahim Saddadu ya rike kenan har ya koma ga Allah akai wannan ya mana azhar jamila kowani kowani wali yana hangen mukaranansa abokanan da suke ana ana yin musabaka ne cikin Allah ba ana yi ne na fushi ba kafi ni raina ya ɓaci ni ƙoƙarin bata ka ba haka ake ba a'a meye Allah ya yi maka kai ni kuma meye ya kamata lizimta ka zauna a kujeranka nima nema a wajen Allah kamar yadda ka nema a wajen Allah haka ke shine tanafus falle tanafusul mutanafisun wa mizajihu min taslimi idan an ga wannan a cikin abokanai ni a cikin abokanai na na san irin abokanai na kuma na san irin aikin kowa na san abin da kowa ke tafiya akai misali to in nazo zan iya warewa in ga to ni kuma me ya kamata in yi tahassusi da shi wanda su kuma ba su yi tahassusi da shi ba ma'ana sun suna nawafil ni kuma ba da karfin nafila wani yana da karatun ƙur'ani ni kuma ba da ƙarfin karatun alƙur'ani saboda haka to zan yi abubuwa guda biyu sai zamo za ka iya yin kyauta kyautanka kawai zai yi daidai da karatun ƙur'anin wani kyauta eh zai daidai da karatun ƙur'ani kyauta ya ɗauke maka wannan karatun ƙur'ani in ya zo namba wan a kujeransa na karatun ƙur'ani sai kuma marowaci ne kai kuma wajen kyautanka kai kuma Allah ya kai ka kan kujera. wannan inaya ce Ubangiji ya bari a buɗe, to na me kake jin haushin na wani? Kai nawa ka sai naka? Waye, kyauta ce fa ta Allah in an barka kuma in ka rulluɗe da mayafinka da duk gidanku baka isa ka rufe abin ba abin sai ya bayyana in wanda baka son ne ya samu ka yarda wani ya samu to kai ka yi wancan din da baka so wannan shine to kaga idan mutum ya duba wannan addu'ar gashi nan mutanen Madina ne gaba ki suka rawaito shi kuma yana cikin mustadrak ne Imam Hakim abin da yake faruwa ya sake cewa ladansa abin da yake cikin yaman a zaharar jamila kawai ya ce a ubangiji yana cewa jibril ya ce ma halatta ce saba samawa ce wafil jannati wan nari wafil arshi wal kursi ba a halicci wani abu mai yawa komin yawansa daga abin da Allah ya halitta a saman bakwai da aljanna da wuta da al'arshi da kursiyu da adadul qadaril matar wal bihari wa adadul hasawar ramli bai kai yawan ladan wanda ya karanta satin faci da ma'ayin siyaman azarar jamila ba bai kai duk abin da aka halitta aka kira danya ba su kai wannan ba to kaga shehu mu sai ce to wannan yana kan wannan ba ba ba salatin fati ba a ana muƙarana ne shin kowa ne Allah ya nuna mar wannan ya tsayar da shi ya ganar da shi ba kowa ba ne saboda haka kowa da irin nasa wani kuma za ga salatul wahabiyya ne Allah ne na wata zikir salatul fati lima gulika istighrak alhamdu wa shukru wa salati lima aka ala sayyidil wujudi wa ma malaikatika ma kullu shay'in fi hadratil qudus ma hal unsu min asma'ika wa sifatika bi niyyati isma azma ala adil ألفياتك في ألفياتك بألفياتك وعلى جل الإسلام علمك بالله علمك بالله علمك وعلى جل الإسلام يراتك بالله يراتك بالله يراتك وعلى جل جهائك ورزقك جهائك ورزقك جهائك ورزقك الله الله الله الله اللهم صل على سيدنا والفاتح لما أقولك ولا خاتمي لما سبق أنا سبب الحق لك والهدي إلى صراطك المستقيم صلاة تامة آمة مقبولة شاملة دائمة مدامة ملك الله مضاعف بأبعاد عشرة ما في علم الله على سر الكل في سر الكل بسر الكل بسر من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين wannan ita ake ce mata wahabiya ita kowace ɗaya tana daidai da salatul fati kuma dubu saba'in ne kowace ɗayanta sai ka yi salatul fati dubu saba'in ka auni ladan wannan ɗaya ɗaya to irin wannan to wani kuma zaka same shi kuma akan wannan ya tsaya wani kuma aka ce yayi gashi ga ta in ya karanta ta so ɗaya nauyin ya fi karfin sa in an ce kara ba zai iya ba saboda ba ba gurin ka bane mai gurin yana nan akwai wanda za a sa su a fagen shi yasa kowanne in ya zo akwai fagen da aka zo an ce matso waje kaza ce a ina wannan sheku in na matso nan zan narki haka abin ne da kanka zaka ji ba zaka iya dauka ba kuma ga shi ka sani ka yarda sai ka duba daidai kai sai ka ɗauka to haka abubuwan suke saboda haka a halan da suka ke tafiya a wajen Allah komi an rarraba wa kowa nashi ka kalla ka karba kuma ka yi godiya ka karba ka kalla ka yi godiya annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ga sunan Ahmadu ya ce ya rabbi na ga waɗansu al'umma wanda ka halicce su hammadun ne an sanya attauransu a cikin kirazansu sun haddace su ij'alhu ummati sai manzo Allah ya ce masa tilka ummatu ahmadi yace ya rabbi na ga waɗansu al'umma in suka yi laifi suka ce sun tuba take kai kiyashe musu mu kuma ba haka bane sai an jinkirta an samu tsawon lokaci a yi mana yadda za a yi ijalu ummati yace tilka ummatu ahmadi yace ya rabbi na ga waɗansu al'umma wanda ya dinga faɗa Allah yana ce masu tilka ummatu Ahmadin sai ce Allah mai ji'alni min ummati Ahmadin Allah ka sanya daga cikin al'umman Ahmad ya ce ya Musa inni safaituka alal inni safaituka alal nas bi risalati wa bi kalami fa khuz ma ataituka wa kun min ash-shakirina abin da ya kamata mutum ke ko kaga an ba wani abin da ya fi naka fa khuz ma ataituka wa kun min ash-shakirin ka gode ka tsaya gurin da aka baka kar ka shiga da shi babun hasada yawa ka kai kai ka bata abu haka kawai dan wai bai yi maka ba wanda in aka ga dama kuma za maka tsaraici sai a cire ka a ce an fasa na kan ma sai kuma ya sai ka kai Allah ƙara wajen wa maimakon ka yi godiya cikin neman da kullum ana son mutum la tanzur ila man huwa dunakum wanzur ila man huwa fawqakum wa la tanzur ila man huwa fawqakum kuma wanzur ila man huwa dunakum ai an hada maka kaba kausaini ne a guri daya nan karka kalli wanda yake ƙasa wajen ibada ake nufi ka kalli wanda yake saman ka saboda kai munafasa da shi cikin alhairi nan kuma karka kalli wanda yake sama wajen duniya ne in ka kalli wanda yake duniya yana sama da kai ba za ka gode wa Allah ba ka kalli wanda bai kai ka ba ka ga maka saiti amma saiti to duk wa'annan abubuwan in mutum aka masa bai san amar ba to sai ina zai za a zauna da Allah lafiya ba zai yi ba Allah ya kiyaye wata rukanka jami'al askari kamar dukkan waɗansu zakirai falau zakarta askaraka allati tuskar ne atu alfi amin dishot zani da za ka ɗauki wuridan nan da nake ma magana wanda kake wanda kake aiki ni atu alfi amin shekara dubu ɗari min jari fatil lima ugulika in ba salatul fati ba lan tablig maratan wahidatin minha ba ta kai ɗaya daga cikin wannan salatin ba fafi haki fayatun wannan ta isan maka an jami'i azkari daga dukkan zikirai wa ma ma zakartu min tafrigil qalbika abinda na faɗa maka naka yaye zuciyarka ilastigali billahi ka shagala da Allah wa adam al mubalati bi siwa karka damu da wani in ba Allah ba fa alam ka sani anna lizalika waqatan wa ajalan yin haka ba kowane lokaci bane yana da lokaci yana da ajali ai baka isa ba a kowane lokaci ka tafi haka a baka ji abinda manzo Allah ya ce ba sayyidina Umar bin Al-Khattab ya sayyidina Abubakar Siddiq da shi da Hanzala yace na faka Hanzala manzo Allah ya ce masa yace me yasa da ka ce ka zama munafiki yace ya rasulullahi idan muna gaban ka ba ma iya daga kai mu kalli wani ba ma tunanin wani amma in mun koma gida sai mu yi mu'amala da matan mu in ba munafinci ne ke sa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Ababakar yace dum kamaruntum ku zauna kaman yadda kuke da laukuntum laudumtum kamaruntum da kun kasance kaman yadda in kuka zauna a gabana a ko ina ma haka kuke gani da safa cikin mala'ikatu fi tsurukikum wa fi furushikum duk gunda kuka zauna mala'iku za su dinga yin hannu da ku duk gadajen da kuke kwance mala'iku su walakin as-sa'ata sa'ata shine wannan magana ai anna lizalika waqatan wa ajilan laysa hadha waqatu kull ba ko lokaci ba kana tafiya ne ka dawo kana tafiya ne ka dawo kana tafiya ne ka dawo dole haka ne saboda wani gurin in ka shiga gaba ki in ka bace gaba ɗaya to a duniya kuma kake duniya ko ba za yi mu'amala da kai ba kuma kai dan duniyan ne tunda baka mutu ba can ana wucewa daban ne wa alam ka sani anna zikrika lil fatihati karatun fatihati bin yati kaza wa kaza ismu lalazim kenan yuguni ka an jamil umuri ya isan maka kuma dukkan al'amari kaga an faɗa maka an ɗauke ka an ja ka daga dukkan waɗansu asma'u daga farko kaga shaujani ya tattare ka idan kana da lura da itibari da farko ya gaya maka cewa duniya an yi ta ne darul bala'i wa imtihan duniya darul bala'i wa imtihan kai kuma an turo ka ne dan kai kai muqabalatul asharari ba kai muqabala ne da sharrori da bala'i da fitina duk dan adam an zo da shi duniya ne dan wannan za su yi muqabala da bala'i da fitina za su wannan shine baka isa ka zo duniya ka ce ba wannan a cikin lamarin ka ba a a cikin ta kake a cikin ta zaka rayu a cikin ta zaka mutu da ita ne kuma ake son ka gane Allah da fitina da bala'i sai ce to shikenan ga ga abubuwan da za a yi ka tsira ga abubuwan da za a yi a tsira menene sai ce to ga ga jirage duniyar dauke ta ta Imam Shafi'i yake cewa inna lillahi ibadun futinan Allah yana da waɗansu bayi masu hankali ɗallikun duniya sun saki duniya wa haful fitina sun san ita fitina ne sun mata saki uku nazaru biya da suka kalli duniya walan ma alimu anna halai saddi bidarin watana suka ce nan fa ba wajen zama bane jaluwa lujjata ne suka mai da ita kawai ta zamo kogi wata ka zo saliyar amal sai suka nemi kyawun aiki sufunan shine jirgin ruwan da zai tsallakar da su wannan imamun shafi kenan shau da ya ce to idan ka zo duniya a cikin wannan bala'in ya ce lafiya ma fi wakati na musamman a lokacin lokacinsa kenan ya ce almusibatu yanzilu kama yanzu gazirun min almatar kamar yadda ruwan sama yake saukowa sajjajan haka masifar take saukowa sajjajan in shau ya ce la tajidu ahadan ba za ka samu mutumin da zai ce baya cikin wannan fitinan ba sai illa man assamahu yace to amma ga shawara ta ku rike istighfari ku rike salati wa annabi ku rike la ilaha illallah ku rike la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ku rike hasbunallahu wa ni'mal wakeel nace na baku azaimu ba kai faɗa ba na baku azaimu ku lura da abin da ya faɗa yace in kana yin wannan to ba za ka fita ga baki ɗaya ba amma kuma ya ashimu kallahu ubangiji zai kiyaye ka zai kiyaye wanda yake take tare da shi na ba ku kayan aiki to da ya ba ku kayan aikin ai ka ga ya ware ya ce ka rike kaza ka rike kaza ka rike kaza ka rike kaza sannan a baya ya faɗi cewa akwai asma'u wanda su ketare kowane irin baharu da kai ai a ciki kun ga ba hasbunallahu babu babu la'ila ilan su wani kan yi kutu na zalimina babu a ciki cewa yi bismillahir rahmanir rahim astaghfirullah la ilaha illallah allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar sai a me salati eh ban faɗi salati ba ko to sai salati guda shida ne kaga idan kana tarawa zai nuna maka aikin da zai nuna maka ga baki ɗaya wanda zai kai ka zai kai ka ga duk inda zaka je zai nuna maka gashi ya nuna maka aikin ya tara sai zo ce to shikenan duk waɗannan ka dawo sai ce kuma a cikin salatan da zaka yi wancan ya barka ne salati kawai ya barka a buɗe nan kuma sai ta hasusi sai zo ce to babu kuma kamar salatul fati bima uguliba sai ce to da lawitta ma'a ummatun ko ƙabilatun umma dubu ɗari so dubu ɗari su yi ka yi wuridi dubu ɗari kullum ba ka yi saka a wani ladan salatul fati guda ɗaya ba kaga ya sake dawa da kai a cikin sirrin ya ɗauki ɗaya yana maka yana maka yana maka fanki sai su to shi kuma shi kuma salatul fatin shi ma yana da nashi kuma akwai fatiha ita kuma ita kuma tana da irin nata to shine sai yi magana akan fatiha sai ya zo yi magana akan yaman azarar jamila yanzu kuma sai ya koma kan fatiha dini ya ce kaza an fahimci magana to kaga idan ka duba sai kaga kayan aikin da shautu jani yake ajiyewa gaba daya a cikin wayannan ibadat din sai gan ka bai ga to kai wanne ka sani wanne ka kirke da shi wanne ka rungume shi ko kuma ka dauke shi a matsayin hira da suka nema in ka san wannan sai ka gwada ya yi daidai da kai fata da binatul ismi ba a wuce 99 shi kuma sai an nuna maka ba wai kawai daga kaji ne in kai ka kai ba ba haka abin yake ba akwai abin da ake son ka gane menene sirrin fatiha me sirrinsa wanda in ka karanta tukuna wannan mizanin ya zamo ka sami ladansa in ba ka ba ka karanta amma kuma ka karanta bayan karatun ne saboda kowane aya ta alkurani yana da zawahiru yana da zawaqin aksar min sab'ina aksar min zalika an gane ko wa kullu ibadatin dukkan wata ibada idan sama adli nisbatin ilayhi duk wata ibada idan aka tara shi bi nisbatil fatihati bi niyyatil ismi kan nukudatin fil bari kamar digo ne a cikin koki an kai ka sigarci munta? Kaga an faɗa maka salatul fatim, an faɗa maka yamin azarar jamila, an faɗa maka dukkan abubuwa, to amma aka dawo cikin fatiha biniyatul ismi. To duka ga baki ka haɗa dukkan wa'innan auradan kan nukuɗa fil bahari. idan ka zo daban-daban sai kai tsammanin wannan ya fi fatiha ma ko ba ba ka bane to ai ka ga fatiha na gaya muku shi ba a tsallake adadinsa duk inda ka kai shi ba a tsallake adadinsa ga adadinsa casa'in da tara shi ba a tsallake shi a duk duniya a ƙa'idansa shi ba a tsallake shi an fahimta? kun fahimta? amma duk sauran ko ba haka ba ne ai akwai wanda kowane za ka yi za ka yi za ka yi biliyan a rana ɗaya ba komai amma shi wannan ba ya yiwuwa ba ba baya yiwuwa a gurin ka bane za ka ce za ka yi ba komai ba haka ake nufi ba ba izini akan tsallake shi ba an ce ba izini a kan karka karanta fatiha ya wuce casa'in da tara ba kuma ba wannan abin da nake nufi ba kenan a masu harshen da nake magana sun fahimci abin da nake nufi fatiha su bin yatil ismi fatiha su bin yatil ismi kuma sai an shigar da kai tarbi sai ka fito da sirrin yaya ake ake ganewa fatiha bin yatil ismi ya take ba ka je kai ta karanta fatiha haka kawai ba ka ce kai kamar ka ce na yi ne karanta fatiha a karanta kulwallahu da niyan sauka ita ba haka wani ba don ka faɗa ka haka wani ba haka wani kuma don ka zo ka ce ka karanta ta dina yafi ismil azim baka yi ta ba saboda baka san ta ba abin da zan faɗa akwai aikin da ake a gane ta shi kenan kan yi ta zagaye zagaye ni sha wahala kowa sha wahala wala jimma zakarnahu ka lizanci abin da muka ambace shi laka gare ka falawita ma ta ibatu jamil arifina da za ka haɗa jami a ibadatul ko da wuta ma ibadatu jami'al arifina ma bala goma rakan wahidatun min ha ba za su iya kai ba aiki ɗaya na fatiha ta binatul ismi ba wa nas'alullah lakum wa la auladikum wa jami'u muta'alliqatikum أن يجعلكم في كفالة الله وكفالة رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة نالو قان الله غريكو da ƴaƴayenmu da mu da jami'al muta'alliqatikum da wanda suka rataye da ku Allah ya sanya ku cikin kafala raino na Allah da rainon manzon Allah duniya da lahira bi ma'ana mun bawa Allah amanan ku eh mun bawa Allah amanan ku mun bawa manzon Allah amanan ku innahu wali zalika wal qadiru ubangiji majibancin wannan lamari ne kuma mai iko akan haka wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman inta ma amlahu alaina min hibzi wa lafzi abinda shehu dani ya rubuta mana kenan a hibzansa da lafazinsa wa kataba huna fi hadha ya rubuta cikin wannan hadha al mahall bi habbi al sharif qala al abd al faqir wannan bawa mabukaci lallahi zuwa ga Allah Ahmadu abun godiya ɗan Muhammadu. Ahmadu abin godiya ɗan Muhammadu. An fike? Allah wata. Ahmadu abin godiya ɗan Muhammadu Tijjani Alhassani. Wannan ku yi tafakkuri akan me yasa haka eh wannan ahmadu eh abin godiya za ku ji shi jim ko to shine kuma zai warkar da kai komar da kai baya wannan da ka gane abin da ake nema kuma a cikin fatiha kalauniya ko eh an yi zagaye wato ma'arifan a dunkule waje ɗaya take haka take ita ba wai wani guri ne zaka je ka neme ta a wani goma a'a tana nan tare da kai babu tare da kai ne a nan ne kawai sai ka ji ruwa ya ya ya ya buɗa a kunnen ka fayau sai gane Allah kai mana Ahmad dan Muhammadu kullu ma katabtu fi hadha alkitab duk abin da na rubuta a wannan littafi min awali ila akhiri daga farkon sa zuwa ƙarshen sa kullu bi imla'ina ala alkatibi harfan harfan kullu dukan sa bi imla'ina da imla'i mu ne ga wanda ya rubuta harafi harafi sallallahu alaihi sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wannan yana wani magana ne daban shi ma yayi ajiya ne eh na'ibu fa'ilun ne na'ibu fa'ilun eh sai a ce wannan me yasa ya faɗi haka kullu ma katabtu fi hadha alkitabi min awwali ila akhiri kullu bi imla'ina ala alkatibi imla'ina ala alkatibi ba imla'i ba a imla'ina ga nun na me yana maka maganan mazala ne kira da Allah ka taimake mu wa min ma usadi kafata ashabi yana daga cikin abin da shaudani ya bada wasiya ga kafata ashabi wa gairihim wa nassul wasiya nassun wasiyan bada albasmalatu wassalatu wassalamu ala rasulillahi bayan bismillah da salati wa manzo Allah qala radiyallahu anhu wasiyatu li kulli man arada nasihatu nafsahu yana wasiya ne li kulli man arada man arada nasihatu nafsihi wa nasihatu rabbih aljariyatu ala haddi qawli sallallahu alaihi wasallama wasiyan duk wanda ke neman yin wasiya wa kansa wasiya ga ubangijinsa wanda take gudana a haddi qawlu rasulillahi addinu an-nasihatu kasan shine addini addini gaba ɗayansa an-nasihatu ne in aka ce maddinu ya ce annasiya ba gilza ba ne walau kun tafaddan dan faddu saboda haka addinu annasiyatu ne saboda haka duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana shi nasiha yake maka ba cewa dole sai ka a nasiha ne nasiha ne qalu liman ya rasulullah wajen wa qala yace lillahi wa rasulihi wa likitabihi ولعامات المؤمنين وهاساتهم ولعامات المسلمين جنان كو وهاساتهم شنو مؤمنين كما فأول ذلك farko shine taqwa Allah ka ji tsoron Allah me laifin mutumin da yace ka ji tsoron Allah me laifin sa to yanzu ko wani yace ma ka ji tsoron Allah ka dura mara shar eh haka ne to amma me laifin sa kalma ne wai idza nasuhu lillahi wa rasulihi idan an ce mutum ya kamata mu ji tsoron Allah ta ba haka ake bukata ba walwaki a cikin wasiyati alayya li'aulahu abinda ake nufin waƙiyar ta wasiyya ta faɗa gare ni kuma ga waninsa rafi anhu wa annahu qala ya bunayya ya kai dana usikum bi taqwallahi al'azim ina muku wasiya da jin tsoron Allah mai girma fil gaibi wa shahadati a boye da fili wa kalimatul haqqi tarida wal garab ka faɗi gaskiya in ka yarda da mutum ka faɗi gaskiya ko da kana fushi da mutum ma'anar su kenan kar dan baka son mutum ka ki faɗan gaskiya a kansa wai kai haka ne kai ma ka rama ba haka ake bukata ba ko kana cikin fushi in abu na gaskiya ne in ya zo ka faɗi gaskiya kawai wal adal ala sidiki ka yi adalci cikin gaskiya wal adawa da abokin gaban ka ma ko da abokin gaban ka ne ka yi gaskiya wal kasr fil gina wal faqri manufa cikin bukatuwa da da rashi ya zamo kana da shi kar in ka samu dukiya zaka canza manufanka saboda baka da dukiya zan cewa Allah baka kuɗi zaka gina masallaci ana baka kuɗi ne kace kai akwai wata mota da kaga ta fito sabuwar abin nan barka fara sayan ta tukuna ka san ai Allah zai kara ma in ya karo sai ka cire a ciki haka ne ko a yawanci haka ne yawanci haka ne duk irin wayannan duk suna faruwa hai ni na shan wulafa kowa ya hakuri mun fita ma sha mai Na'am. Suma ba da zalika, sannan bayan wannan alfaragu ilallahi, alfazu ilallahi, a yi gaggawa zuwa ga Allah. Wallaja ilai a fake kuma zuwa ga Allah, min bagaɗi kulla hikin min al'umuri, wani abin da zai riske ka daga cikin al'amari. Wata allukun kalbihi da rataya zuciyarka ta rataye da Allah, alaƙadar martabatu sahibahu. gwargwadonka, wal haya aminu da jin kunyan Ubangiji, aljari ala hadi kauli sallallahu alaihi wasallama wanda yake gudana a fadin manzon Allah istahyi min Allah haqqal haya ku ji kunyan Allah matukan kunya qalu sai suka ce inna nasahi walhamdulillah alhamdulillah inda kunya ne ai muna jin kunyan Allah alhamdulillah qala sai manzo Allah ya ce laysa zalika kazalika ba wannan nake nufi ba eh ba wannan kunyan ba walakin alhaya'a kunya kulura kulura sufanci walakin alhaya'a kunya an tahfazar ra'asa wa ma wa'a wannan gashin kanka kowanne kujera ne na annabi wannan gashin kanka kowanne kujera ne na annabawa ka ƙi ɗaukan kanka cusa shi wajen saɓan Allah ka kiyaye an gane wata hafizal badana wa ma hawa ka ga kayan cikinka ga baki ɗaya mazauni ne kowanne akwai abin da ake masa bahasi akwai wakili a gurin wanda duk abin da ya zo ba na halal ba ne suna sane da shi ka ji kunyan wa'inda suke lura da wannan gurin da wanda suke wannan guraren wali taskarul mauta wali bila ka tuna mutuwa wali bala wali bila da sufa eh ko ka tsufa kafin ka mutu ko ka mutu kafin ka tsufa wannan kuma dole ya zan same ka wa man arada al-akhirata wanda yake nufin lahira taraka zinatu dunya zai bar adan duniya wato zayyana zayyanan duniya wata fakhurun bai da kuma wata kashir fil amwali ko haka ne ko to wayannan aljus sune suke shigalantar da mutum faman fa'ala zalika wanda yayi wannan faqadissa haya min Allah haqqal haya shine yaji kunyan Allah shi yaji kunyan Allah kaga in ka lura da maganan har cewa an tahawazar ra'asa wa ma wa'a ka kiyaye kai da abin da kan ya taro ai ba ga maka me ba maratib ne ƙashin kanka kawai la ilaha illallah muhammadu rasulullah ne ƙashi ashirin da hudu ne la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya ɗauka ƙashin kanka la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya ɗauka ka gashi laisa zalika ka zalika yadda kake ganin ka ɗauke shi gungun ba wannan ake nufi ba a'a akwai asararu a cikinsa to me yasa annabi ya faɗa haka malaman bincike su bi su bincika su bincika su bincika daga nan ne aka gane kwakwalwa ga abin da ta ɗauka wannan ga abin da ta ɗauka sai a gane shi da ke jikin mutum gwiwa gwiwa guda ɗari uku da sittin ne Allah ka sa mu dace Allah ka fahimtar da mu ka ganar da mu albarkar sai na rasulullahi wa hada ya uladi adabahu bihi rasulullah wannan shine kunyar da manzo Allah ya bada labari da shi qirabal amma gashi yayi magana ne da kowa da kowa amma da aka zo kowan ya kamar ya gane yace ba haka nake nufi dan gyara haka dan kai ka gyara haka yawa yawa na'am وأما الحياء في حق الصديقين كنيا حق الصديقين كما فهو طرق الروح من هيبة الجلال شيني hanya ta ruhi na ganinta cikin haiba ta Ubangiji, kwarjinin Ubangiji ake gani, kwarjini haiba, kaga abu dole ka tsorata, eh wannan shi ne, kama ya kulu ba al'arifina kamar yadda daga cikin shashin arifai suke faɗa kasan haiba idan ka ga abin da za ka zo ka yi shi ne a gaban mutum ka ga duk abin da kake yana kallon ka kai kana son ka ɓoye ya faɗa maka duk abin da kake yi to sai mai kuma gobe ma sai ka zo ka sake mar ƙarya sai sake gaya maka to za ka iya yi kullum to haiba haka take tana nasuwa ne ta buɗu wanda ba za ka iya yin abin da kake gani ba eh to mutum ya sami irin wannan to gaskiya ana samun kusanci da Allah sosai ashtaqu fa idza bada atarabtu min ijlalihi eh ashtaqu ina son gamuwa da ubangiji amma idan ya bayyana a tsarattu min ijlali ba zan iya ganin san ba eh mun karanta a cikin alfawzi wannan jas ko wata mata makumanci ba saboda tsananin sonta da mijin yake ganta in ya ganta sai sun koyar da gaita to ya kuma kana so na baka iya hada ido da yake a tsananin so in ce wannan ya nuna ba zan iya auren ka ba to ni wa zan aura koya eh shi yana son ta amma in ya ji motsin ta gaba ki dai sai kunkume ya tsaya waje daya kawai yana jiran umarnin ta ne to tunda wannan umarni kuwa har ba za ka iya ganin ta ba za ka yi magana da wato bai soyayya ta fi karfin ka kenan saboda ka yi hakuri ka nemi daidai kai amma ni na fi karfin ka la hatiyatan bal haibatan la la haibatan ba tsoro bane bal haibatun kwarjini ne wasiyanatun da kiyayewa li jamalihi saboda jamalansa wa asda anu tajalludan wa arwahu dhayfu khayalahu wal mautu fi adbarihi wal aish fi iqbalihi wa kama qala ba'du al arifin subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhu azza ya dakatar da tajalludan wa arwahu dhayfu khayalihi rai wanda yake zagaye na khayala falmautu fi adbarihi ya mai da mutuwa baya wal aish fi ibalihi rayuwa ne yasa a gaban sa sun ce subhana man law sajadna bi uyunin lahu ala shafa shauqin wa wa muhammi min al ibri lam lan nablugu al ushr min mi ishari ni'mati wala al ashiri wala asharan min al ashari subhana sarki ya tabbata man law sajadna bil uyuni lahu wanda da zai umarce mu mu yi masa sujada da kwayan idanuwan mu ala shafa shauƙin akan kwayan kaya wal mahnin al ibri wanda kaman kan kaya ba yana kama da al ibratu ba allura ai soke idon ai zai go to da ubangiji zai umarce mu yi to ya cancanta mu yi sujada da kwayan idanuwan mu akan kaya da hakan ne lam nabligul ushr min mi ishari nimati a cikin ni'iman da Allah ya yi mana ba mu kai kashi goma a ɗauki ɗaya a raba kashi goma a ɗauki ɗaya cikin ni'iman da muka nuna godiya ɗaya daga ciki ba walal ashir wala asharan min al ushri ashirul ushiri shi ma ushirin a ɗauke shi a raba shi gida goma a ɗauki kashi ɗaya to wala ashara min al ushiri bai kai ba ma'ana ba mu iya bada haƙƙin ba kenan duka in mutum ya duba anan zai ga ana nuna maka girman Allah ne ko suma an shara ba da abiyatan sannan yayi waɗansu baitu wa gawaki wasu khalqi sai ya bace a cikin halitta wa kana fi mawqifi arfatin ya kasance a mawkifin arfa fasaltu anhu fasaltu anhu fasaltu anhu haka ne ko fasaltu anhu faqila li sai na tambaya waye wannan baitin faqila li sai aka ce huwa abu ubaidat al-hawas walahu منذ 40 sanatan shekara 40 kenan ma rafa ra'su ila samai bai daga kansa ya kalli sama ba haya min Allah saboda kunyan ubangiji wa hadha huwa hayaul arifina wannan shi ake nufi da kunyan arifai lokacin da aka saukar da annabi adamu alaihi salatu wassalam a dutsen rahunu a kasar indiya tun da yi sujudi bai daga kansa ya daga kansa sama ba sai da shekara arba'in yana sujudi haya'an min allahi shine fa azarafat ainahu idanuwansu da ya dinga zubar da ruwa shine duk duniya ba gurin da suke da ambaliyar ruwa kamar kasar India saboda kukan annabi Adamu saboda kukan annabi Adamu duk duniya shi na ta to ya taso ya zo ya zo ya san da zai yi tuba to wajen tuban ne shine ya tashi ya taka ya je makka ga muhallin da aka yi irba'in tubansa ya je makka ya dawo to shine malaman tarihi suke cewa duk gunda annabi adam ya taka kafa to sai gurin ya zama mazaunin sai ya zama gari duk gunda annabi adam ya taka kafa to sai a shiga nan to a kuma shiga to sai ya zamo gari to da haka ya tafi domin sai da ya yi hajji so arba'in da annabi adam ga shi nan dai malaman tarihi su kowa ya iya kokarinsa in ka buɗa sai ka sami abin da za a iya ganewa kuma Allah ka ƙara mana son annabi Muhammad sun matakaru ila Allah ta'ala bi ma wala alaiki ka nemi kusanci zuwa ga ubangiji da shafi al alaik rataye rataye wa qadai al awaiki da yanke duk waɗansu abubuwan da ka ɗauke su wani abu ne wa tarkul mulabasati wal musakanati wal mulahazati da ɗaukan waɗansu abubuwa ka ɗora ko mazaunin ka ce ka mayar da waɗansu abubuwa shine mazaunin tunaninka ko kallonka la li gardin ba dan manufa ba wala li tahtulin ala Allah ko kuma tsarewa tsakaninka da Allah bal kiyaman bi haqqi azmatihi ka tsaya ne da haƙƙin buwaya wa jalali da jalalansa wa hubban li zati da son kuma zatin ubangiji walakin sai dai kullu shahasin fi hadha ala qadari maqami wa rutbati kowane mutum fi hadha a cikin wannan ala qadari maqami gwargwadon maqamin sa ne wa rutubati da darajarsa a haka yake ganin ubangiji cikin dukkan lamarinsa gwargwadonka gwargwadon yadda zaka gani wa man yatala bi shay'in min muhalafati duk wanda aka jarabce shi da sabawa Allah cikin abin da aka ce yayi bai yi ba ko yayi ya karanta bai cika ba na wannan al'amari falyarje ila Allah ta'ala bi dara'atin to sai ka sai ka koma wajen Allah ka kaskantar da kai wal ibtihal ka faɗi kana roƙon Allah wal istighfaru kana tuba wal inkisar kuma kana karayen zuciya kar kana istighfarin zuciya ka tana cewa abin ya sake dawa za ka yi shine inkisari wa tazallul wal intiqal da kaskantuwanka kai kaskantacce ne ka sani shi yasa aka umarce ka baka cika ba yawa wal intiqari da kanka ka ka wadatantar da kanka shine abin da ake bukata wannan shine asalin fa addini itikari tazalluli khushu'i tawadu in dai da ka je gaban ubangiji kana son ku zauna lafiya da Allah to wannan ne da ka yi amma shi yasa in dai za ka kalli kanka to ai ka saba da wannan in dai za ka kalli kanka ka saba da wannan domin da ka dace ka cancanta yaya za a maka kaza ai ka isa kenan ko to ka ko ba za zauna lafiya da Allah ba mutarifan kana mai furici bai ne lillahi tabaraka wa ta'ala li ajazihi ka nuna gajiyawanka wa ba'afi da rauninka to shikenan ka samu abin da ake nema sumar hukuma Allah sannan sai ka tsaya tare da Allah bil luzumi dulli ka gani ko ka luzumci kaskantar da kai wal maskanati fi markazil iftikari mazauninka a markaz na bukatuwa wal ildirari da kai mabukaci ne iftikari bukata ne ildirari bukata ne a Hausa wa haufil kalbi min muzacin sarawati ka sanya a Hausa za ce gado donan gado donan ko wani ma bai same dodo bai amma an ce mar ga dodo nan ga dodo nan abin da ake nuna maka dodon nan yana wani abu wannan an gama ba a jin daɗi haka ne ko ko yaro ya ce dodo dodo da haka ne tashi dodo dodo har hayal ɗinsa sai nuna masa wani abu ne fa dodon nan eh wani ko to to to wannan ana son mutum wa hawid qalbu min muz'ati sadawati ka sanya wa zuciyarka idan fa kai ba daidai ba to fa ba za ka kwashe lafiya ba to ka yarda ma kanka haka saboda zuciyar sai an mata wa'azi an mata zajari an kai mata hari me yasa ne haka ya faru da lamma halaka Allahu nafsa lokacin da Allah ya halicci nafsu sai Allah ya ce mata ya nafsu man anci wa man ana ke nafsu ke wace ce ni kuma ni waye sai nafsu ta ce anta anta wa ana ana kai kai ne ni ma ni ne haka ne sai Allah ya dauke ta sai jefa ta cikin wuta aka mata azaba aka mata azaba aka mata azaba da aka fito da ita aka ce ya nafsu man anti wa man ana ke rai ke wace ce ni waye sai ta ce anta anta wa ana ana kai kai ne ni ma ni ne sai Allah ya ce to babu laifi sai ya dauke ta sai jefa ta fi baharil majaa a kogin yunwa da ta jigatu ta jigatu da aka fito da ita sai Allah ya ce mata ya nafsu man anti wa man ana kewace ce ni waye tace anta rabbu wa ana al-abd kai ne ubangiji ne ne bawa kaga sai da aka yi turka turka so nawa to shi yasa kowane lokaci sai kaga an kai an kai an dawo ana magana akan nafsu wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la marata bisuri kowane abu sai kaga an je an dawo a kanta dai ake bala'in nan shi yasa sufaye suka zama ba su da focusing kamanta saboda ilalunta ya fi komi inna fi kulli jasdin mudghatun idza salahat wa idza fasadat ala inna lillahi aniyatun fil ardi wa aniyatun lillahi fi ardihi qulubu ibadihi as-salihun hagani kafin ta zamo na kirkin ai sai an yi gwagwarmaya. To wannan shi yasa itimami gaba ɗaya ke komawa kanta. Wa firkan min min haciyal min manhafa makarji da rabuwa daga mafi ɓoyuwan makarinsa wa luzumuridan zuciya tana da ofis arba'in da takwas. Ofis ɗin shaɗan a jikin zuciya. Duk komi na shaɗan, inna shaɗa ne da kulufi ibinu Adamu majarar dami. Ina ne majarar dami? Zuciya ce yi. Zuciya ne. To a jikin zuciyan nan akwai wani hazzi na shaidan shine wannan mai yalele nan wannan shine asalin ofis din shaidan da shi yake ba da dukkan shawarwari shine hikimar manzala sallallahu alaihi wasallama yawan shan ruwa yana daga cikin abin da ke raya shi shi yasa sufaye suke cewa kishin ruwa sha'awatul kaziba ne yawan shan ruwa shi yake rayar da shi shi yasa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa tunda daga nan ake kullo da bala'in to ku yawaita yin azumi yin azumi ba ka shan ruwa yana motsar da shi shedan ba da dama shi ne lokacin halin azumi aksari ba shi da tasarrufi sosai a jikin dan adam Allah ka taimake mu Allah ya taimake mu wal zumridan kalizumci yadda na ubangiji wa taslim da mika lamari wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kullu waqi'in til wujudi duk wani abin da ya faru cikin kaunu bilan zi'ajin walal dirabin babu in zi'aji babu bukatuwa wala talaba li dawali ko babu neman gushewarsa illa ma kana min af'ali nafsi sai dai abin da kai shi ne na son zuciyarka kawai fal yubadir ila tawbati to mutum yayi gaggawa zuwa ga tuba fi ma waqa'a cikin abin da ya faru min huruj af'ali an shar'i abin da aka ce ka yi ka ƙi ko abin da aka ce ka bari ka yi to za ka yi saurari ka tuba fa innahu wannan la ya hullul baqa ala mulabasati shar'an ko bai halatta a wanzantar da shi ba cikin ka siffantu da aikin duk abin da aka hana ko abin da aka ce ka yi ka ki ko abin da to karka karka karka zamo ya zamo ne wanda mai azari ke cewa karka zamo kayi talabbusi da shi karka karka dauki abin ka ci gaba da sabon Allah kana ganin ba komai din nan wani alama ka sani anna min hukumullahi cikin hukuncin Allah fala uzra lahu fi tarki tawbati ka san hukuncin Allah babu uzuri ga mutumin da zai ce ba zai tuba ba ba shi da wani uzuri yawa saboda duk dan adam kullum a cikin babun tuba ya kamata ka tsaya saboda kullum kana cikin sabo ne kai kanka ba san kana sabon ba yi wale amal ba'da min awqatihi ya dauki wani lokaci daga lokaci shi ma ya jari ala ya dai abin da yake gudana hannunsa min naf'il lil ibadillahi wajen amfanarwa ga bayan Allah la umuman ba dukka babban hususan al'aƙarabu fil aqrabu a keɓance mafi kusa da na kusa min gairi ifradin wala tabrid babu sakaci babu wariya wal yakun shadid al ihtimam ya zama mai tsananin ihtimam min huquqi iwani ya kiyaye hakkin yan uwansa fi dariqati cikin hanya allati la yumkinu ta'khir anha wanda bai kamata ya jinkiri gabanin ta ba walakin sai dai mulazamatul wajibi minha faqat min gairi an yaj'ala hajiran hajirihi ko hajirahu mulazamatul wajibi kalizamci wajibi minha walakin mulazamatul wajibi minha sai dai wajibin mulazaman sa faqat anan min gairi an yaj'ala kar ya kasance kauracewarsa ne fa inna likulli aqilin awqatan kowane mai hankali ya yi wa kansa lokaci ya halufi hajji rabbi in mai hankali ne wanda ya kamata ya kaɗaita da shi da ubangijinsa mai hankali eh ya kamata a ce yana da haka ko wala yamkinu wuta akhir anha bai kamata ya jinkiri gabarin yin wannan ba wal istigalu anha ya shagala anha gabarinta wa auqatan yana da lokaci in mai hankali ne yujalis fiha ikhwanihi wanda ya zauna da ‘yan uwansa, fi ɗariƙacin lillahi hanya kuma ta Allah, lita za saboda su dinga tunatar da junansu Allah, au ta'alimin ko sanar da junansu, au stifada ko amfanuwa min malam ya kun inda min al'ilimi min gairi ifradin. Abin da bai sani ba ya kamata ya ƙara sani kamar zaman mu na yanzu, wala tafridin. Sun malaita ko ya tahayyin fi halwati ya samu lokaci cikin halwarsa tare da Allah auqatan fadilatin ya nemi lokacayya masu daraja ka wasu laili kamar tsakiyar dare ba da naumin nashi lokacin da mutane suka yi bacci ila tsalo alfajar zuwa hudon alfajar lokaci ne mai albarka wa ba da salatu subhi bayan sallar asuba ila waqatil duha zuwa lokacin sallar duha shi ma lokaci ne mai albarka wa ba da salatul asri bayan sallar asar ila salatul isha'i zuwa lokacin sallan isha amilan fi dalika ya zama akwai aikin da yake yi bit tasdidi da datar da kasartarwa wata karibi da kusantarwa fi ma'rifat ma yaqdiru alaihi me ya kamata yi a wayannan lokacin wala yujibu li nafsin bai karya wajabtar da kansa kaslan kar ya sanya wa zuciyarsa kasala wala bajaran ko fushi ce kai dole sai nayi kaza ba zan yau ba jariyan alhaji kauli sallallahu alaihi wasallama saboda ya gudana akan abin da manzo Allah ce inna hadha ad-din yusrun wannan addini mai sauki ne wannan yashada dini ahadun illa galabahu wanda ya dauki addini da tsanani to zai rinjaye da shi fasaddidu kai yadda zai dace wa qarabu ka kusantar wa abshuru kai bushara wasta inu bil gudatu rauha ka nemi wani yanki cikin dare da yammaci da safiya ka dinga bin Allah wa shay min al-dulja ka nemi yanki cikin dare ka bi Allah wani hadisi yana cewa inna Allah la yamallu hatta tatamallu Allah ba ya kosa sai ku kun kosa wa qawlu da fadin manzo Allah inna hadha dinu matinun wannan addini yana da ƙarfi fatawazilu fi dirrik ku shige shi da tausasawa wala tabgidu li nafsika ibadatallahi karka nesantar da kanka ga barin bautan Allah fa innal mundita la ardan la la ardan qadan ko fa innal munbita duk abin da zai tsiro mai fitowa la ardan qadan wala zaharan abqa fa innal munbita kasar da take fitar da tsiro to kasa ce mai kyau wanda ya kamata wala zaharan abqa kuma babu abin da zai wanzu bayan bayan kasar da kauli alaihi salatu wassalam khuzu min amali ma tudiquna ku rike aiki yadda za ku iya fa inna allaha la yamullu hatta tamallau Allah baya gajiya sai dai kai ka gaji ka bar shi wa la hazar min majalisin ka kiyaye wajen zaman hira wa ma'akhizal ilmi ka kiyaye ka dinga zama wajen neman ilimi allati tuwaddi ila dukhuli fi madakhil al-ammati wanda zai kiyaye ka ka bar wurare na hira na siyasa hiran duniya hiran ball hiran 'yan mata, hiran kuɗi, wala hawal mahazuniya. Fa inna man taba zalika duk wanda wajen zamansa kenan ba shi da guri sai majalisi na hiran duniya la yafla ba zai tsira ba la fi duniya wa la fil akhirati ba duniyan ba a duniya ba ko ba zai tsira a duniya ba zai tsira a lahira ba kawai Allah ya kiyaye wa yakun itimamu ya zamo itimamin sa bil akhirati fi hasati nafsihi ya fara kiyaye kansa kenan wala yaj'al ikhwani fi manafi'ahum kar ya sanya wa ƴan uwansa wajen amfanin su in ahalla li zalika in sun zamo ahalin haka ne illa ma faddala ana auqati ya ba su lokacin da ya kawai kar ya ce kar ya kar kar ya walakatar da da lokacin sa ya kiyaye lokacin sa kuma ya kiyaye lokacin da zai ba su ma'ana qala maliku radiyallahu anhu maliku an tambaye shi wa kasu ila talabil ilmi an tambaye shi cikin neman ilimi faƙala ya ce hasanu yana da kyau walakin a arif ma ya lizamuka min sabahika kai ka san abin da ya lizince ka daga safiyanka ila masa'ika zuwa yammacinka talzimu ka nemi lokacin kai ka duba ka ga wani lokaci kake da shi kai fa ina akadu ala luzumi shashi wannan ana karfafa mutum kowa almar'u faqiha nafsahu malamai suke cewa mutum shi kowa sanin kanshi ko da ana ganin ka kai dan aljanna ne kai dan wuta ne ka sani ai ka san iskancin da kake a boye ai eh kowa ya sani eh fa inna wa kada ala luzumi shahski ha sati nafsi min umuri allati talibu billah cikin duk abin da Allah zai nema a wajen ka biha wala yushamu fi tarkiha ba za a maka rangwani ba in ka bari wa man arada an zalika wanda ya kauda kai ya dauki abin da ya so muta'allilan bi talabil ilmi ta kai yaushe mutum zai tsaya sai ya je neman wani ilimi a hanya ma za mu samu ba kuɗi yanzu ba kuɗi waye ke da waye da kai kuɗi kawai malam a nema haka ne ko yawwa to duk wanda ya shagala ga haka faqad hasira dunya wal akhirati yayi asara duniya ya asara lahira mun tafi makaranta mun je mun dawo muka ga abokananmu rigan da suke sawa shi muke sawa eh in mun tashi mun bar kasuwa a zage mu ba mu da ba mu da hadafi mu tafi mu yi karatun mu dawo kuma a yi cinikin tare da mu eh haka tun ana kai abokina ne kai abokina ne ya zo kuma ce sallah sai za ka wuce eh hanyar da wai ka fara zama na Allah amma bayan an tsitsi ne maka eh haka to kaga kuma haka ne duk wanda za ku yi abu a duniya za ka ga squeezing ɗin time ɗin kaɗan ne za ka yi ka kauce wa mutane ka zama mutum shi yana nan ana ta tsalle ana hira a zagi wannan a tsinewa wannan a yi wannan can a yi tafi a sha rake a sha zuma a sha a ci ɗaci masu yaji sun zo a sha masu balango sun zo a ci amma kana nan kana buge-bugenka kana dawa wata sai a ce kuma kai ne haka ne wal qawlul haqq fi dalika magana ta gaskiya fa laysa laka illa Allah subhanahu wataala kawai ka riƙe Allah ka riƙe Allah fa la tastagil anu bi ghairi kar ka shagala gabarin Allah ka kama wani wala tajal nafsaka illa ila siwahu kar ka dauki kanka ga kaiwa wani Allah muntaji'an wala ila iradin an ba bi ta'allulan ka je ka jefa kanka a can ko kuma ka kaura kai gabarin kofan Allah wala ni in hiyash ilai ko kuma ka tare zuwa gare shi bishada'idi wani mabayiki wajen tsanani da kunci wal kurbu da bakin ciki malja'an shine mafaka wala dirrakhai ko lokacin yalwa والتواتر النعمي an kawo maka wannan an kawo maka wannan an mura'ati shukuri ana kiyaye godiyarsa musarrifan tsantsa wa da yakun al'amru fi dalika lamarin kai kasance jariyan ala qawl abul abbas al mursi awqatul abdi arba'atun lokacin bawa hudu ne la hamisu la habai da na biyar eh imma an takuna fi waqtin ni'matin gaskiya ne ko kana cikin lokacin ni'ima kamar yanzu yanda muke ciki zai yanzu muna cikin ni'ima amma wani zai ce a jiyon shi ma bai da kuɗi zaidu da amru amma wakaci ne to mu fitar da raƙi min wujudu shukuri da abin da ya cancance ka nan ka nuna godiyanka Allah mun gode wannan ni'imar da ka mana aw ta kuna fi waqti shiddatin ko kana cikin tsanani fa mubtala haqqu minhu minka wujudu sabari to abin da Allah ya hukunta a nan sai ka yi haƙuri haka ya kamata aw ta kuna fi waqti al-ma'asiyati ko kuma kana a lokaci ne na sabon Allah fa muktala laqininka wujudu tawbati abinda Allah ya hukunta maka sai ka tuba aw ta kuna fi waqti ta'ati ko kana cikin din Allah fa muktala laqininka shuhudul minnati ga Allah ya zabe ka sa ka daga ciki wannan shine wa haris an al awqati ayi hirsin wa wazir man ibtala bala'an naqashi yace me yace ko kana da shi ko baka da shi ko ka sani ko baka sani babu na biyar wayannan duk in ka duba wayannan maganganu ne wa haris anil awqati ayi hirsin wa hajir man tala bala an naqash ci ai lokacin dan adam guda hudu ne kawai eh ko kana da shi ko baka da shi ko ka sani ko baka sani ba shikenan in ka dauki wannan duk in ka sashi duk ba wanda zai fita a cikin haka za ka yi hudu hudun nan kayi ta sa shi kenan a cikin hudu hudu a cikin hudu hudu a cikin hudu hudu a cikin hudu har ka rasa ma abin da aka lissafa an gane ko wa hadhihi hududu wannan haddodi allati zakaraha wanda aka ambace ta fiha istigraq wa awqatil abdi kulliha ya lokacin bawa kenan na Allah gaba daya wahiya a muzakaratin fi kauli sallallahu alaihi sallama shine Allah manzo Allah yake faɗa man ada fa shakara wanda aka bashi ya gode wabtala fa sabara aka jarabce shi yayi hakuri wa zalima fa gafara yayi zalunci ya nemi gafara wa zulima fa gafara aka zalunce shi kuma ya yafi suma sakata sallallahu alaihi sallama sai manzo Allah ya shiru hatta qala bal jalisin har mazauna wajen suka ce ma za lau ya rasulallah me yasa manzo Allah ya shiru kala ce ulaika lahum al-amn wa hum al-muhtadun wayannan sune suke da amnu sune kuma shiryayyu arada sallallahu alaihi wasallam bi qawli lahum al-amn manzo Allah ya ce sun samu amnu yani lahum al-amn min azabillahi ba su da azaban ubangiji fil akhirati wa hum al-muhtadun fi dunya kuma sun shirye tun daga duniya wa yakun wannan ya kasance fi jami'a ma zakarnahu inda abin da muka ambata an ya kuna halisan lillahi kai dan zatin Allah la yuhalidu shay'un min ghayri Allah kar ka hada shi da wani abin da ba Allah ba wa adil wasiyatu wannan wasiya la sa'adul ijabi na dan farko ne wa amma man saffat lahu al-ma'arif wanda suka shiga cikin sawun masana hatta rasa hatka da mahu har kafarsa ya tsaya fiya fa huwa ma amman yufihi waqati yana daga cikin wanda ba shi lokacin sa wa halihi wa maqami وتجليه لتجلس ليس له عن نفسه أحبار باء مغنى أكنسا ولا ما غير الله قرار باء وني متبت ونن الله cikin zuciyarsa والسلام صلى على سيدنا محمد وعلي وسعدي وسلم حتى قدر ينقدار الأجن انتهى بحمد الله تعالى من الله علينا رضي الله عنه من حزي ولفزي والسلام عليكم الله ينفعنا دمو albarka shau tijani Allah ya sanar da mu ya kara mana imani jahi rasulullahi mun gode